ana roƙon addu'a ga mahaifiyar 'yar hizbarmu zainab usman mamanta allah ya mata rasuwa allah ya gafarta mata allah ya sa ta huta malama zainab usman 'yar hizba muna miki addu'a da ta'aziyya allah ji kan mahaifiyarki allah ji kanmu gaba ɗaya wannan ta ce ni ne aka aike ni wato mijina ya bani kuɗi na kai wa mahaif kudin zakka ya bata ta kai wa mahaifiyarta ko to shine mahaifiyar kuma daman za ta bani wani kyauta za ta yi mana abu sai take ce mini daman akwai abin da nake so zan miki to amma ki ɗauki wannan kuɗi ki je ki amfani da shi to sai ta ce mahaifiyar ta ba da dama ko ta ce ta ɗauki kuɗin zakkar ta yi amfani da shi alhali uwar ba ta san adadin kuɗin ba ya halatta tunda ita ta baki dama tunda ita ta ce miki ki ci kuɗin to ya halatta ita ta ci a matsayin zakka ke kuma kin ci a matsayin kyauta malam ina kwana yaya azumi ga tambaya na kamar haka ta ce ina yawan kokwanto a cikin aikin ibada na in na yi aikin ibada sai na ga kamar ban yi ba ina yawan ba'adi a cikin sallah na sai aka ce min na daina yi malam ya matsayin sallah na mun gode da fatan Allah ya karbi ibada Allah ba da lada Allah cikin iyaye Allah raba ki da kokwanto ya raba mu da wannan ciwon kokwanto gaba daya kuma ya sa mu cika da imani um, wanda yake da yawan kokwanto shedan ne yake kawo kokwanto amma abin da mutum zai yi to ya rinka ginawa falyabni alamar sai kana ya yi gini akan abin da yake da yaƙini idan kin zo sallah sai shaidan ya ce miki ai yanzu ma raka'a hudu kika ko raka'a uku sai ki ta kokwanto to ki mai da shi uku idan shaidan yana ce miki raka'a biyu kika ko raka'a daya to ki mai da shi raka'a daya sannan idan tsarki kika zo kika yi to tsarkin da kika yi guda ɗayan nake wadatu da shi ba sai kin maimaita ba kawai ki rike karamin shikenan ki huta kuma yawan zama da alwala yana kore waswasi a rinka yin alwala ana zama da alwala yana koran waswasi da yawan karanta falaki da nasi Allah gana da malam da fatan ka tashi lafiya malam ni ne nake neman taimako mijina ne ba shi da lafiya yana kwance kuma malam ina da yaro ina da yara ƙanana malam kuma yayi ya samu paralyze kuma yara na mata ne kuma ƙanana ne ba su mallaki hankalinsu ba ma ga ubansu ya kwanta ya yi paralyze don Allah malam a taimaka min kamar yadda Allah ya taimake ka kuma ta ce kuma ni mareniya ce wake taɓa wutan nan ne ta ce kuma ita mareniya ce ga yara ƙanana duk dukkansu mata to Allah Ubangiji ya ba ta yadda za ta yi Allah ya taimake ta Allah ya ba ta nasara insha Allah wannan mata mai fama da rashin lafiyar miji da larurar miji ga yara ƙanana da ake da shi to kin san neman taimakon ne taimakon ne yana da yawa amma dai ni a ɓangare na zan baki taimako insha Allah ba manta ba gobe zan zo miki da kwanon shinkafa uku in Allah ya so yadda sai a je a dan a barar rakawa yaran kafin mu ga me Allah zai a yan hizba sai ku tuna min amma yan hizba an ta zo sai a mata interview a gane dan kada wata ta zo ta karbe kwanon shinkafa Allah ya yare Allah ya bada yadda zai Allah rufa asiri wanda kuma yaga zai iya taimakonta to ta cancanci a taimaka mata wanda take rike da yara ƙanana mata ga miji yayi paralysis yana kwance akwai damuwa kwarai da gaske eh in ta zo kusa ta ta sake rubuta abin da ta rubuta sai ku gwada da rubutunta da rubutun takardar iri ɗaya ne kuma ku gane unguwarsu sai kun gano ni fa ba za a ci shinkafa ta a banza ba wallahi sai an tabbatar da gaskiya yawwa Allah ya saka da alkhairi malam na
to me sunanta
wannan tace Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka malam taimakon da kake yi wa marayu Allah ya saka maka da gidan aljanna malam abin a gaya min abin da ake yi wa mamaci ladan ya isan masa to idan mamaci ya mutu addu'a in an masa addu'a wannan kai tsaye kowa yana iya masa sannan sadaka jariya a gina masa masallaci inda hali in babu a sai masa tabarma a jefar a masallaci ko a sai butar alwala ko a dasa bishiya da sunansa ko a gina makaranta ko a bada wani abu na taimako da sunansa duka Allah tabaraka ta'ala zai kai masa lada insha Allah Allah ya ji kanmu gaba daya Allah ya mana rahama marayun mu kuma Allah ba mu ikon taimaka musu malam ka iso lafiya Allah ya sa a sha ruwa lafiya Allah ya ji kan iyaye yayi wa rayuwarka albarka amin malam dan Allah a taimaka min da kayan sallah to to lamarin naku fa ko kuma ya fara girmama sai a yi maka addu'a kana jin daɗi daga ƙarshe kuma sai a jefo maka wani abin wallahi to ita wannan mai neman kayan sallan ita ma ta zo yanzu an tashi muna ɗaukan sunan marayu sai ta zo Allah sa to to yanzu ya za a yi a taimake ta koko dai a batta tunda ba mare ne ya bace a taimaka mata to kin ci kayan sallah insha Allah za a miki kayan sallah ki zo yanzu yanzu tela za ta gwada ki amma fa gaskiya kuna mun wayo kuna auna ne fa sosai Allah ya saka da alkhairi na'am eh mumi yaushe gwada ne ha a akwai yarinya da ta bata tun jiya shekarar ta nawa shekarar ta nawa shekara hudu akwai wata yarinya mai shekara biyu shekara biyu shekara hudu daga unguwar alhaji hasi sunanta momi tun jiya an neme ta an rasa ba ta magana kuma don Allah ku taimaka mana a bincika in an ji ɗuriyarta Allah ya bayyana ta ba ta magana 'yar shekara hudu ne daga unguwar alhaji hasi unguwar akwai momi sunanta Allah ya bayyana ta daga ƙarshe za mu yi addu'a waɗannan bayan Allah da Allah ya musu rasuwa a saurara ajiya saboda muku taziya gaba ɗaya ko na ce muku an yi rashe-rashe waɗanda suka rasu a baya bayan mun gama tafsiri bara kenan duka waɗannan kafin na dawo nan karatu duk Allah ya musu rasuwa wannan kaɗan ne daga cikinsu wanda muka samu daman iya tunawa alhaji adamu na cilo yana bayan sakatariya ya rasu Allah ji kansa Alhaji Ahmad Musa maji dadin Akko barade kenan shi ma ya rasu bara mun je mun gaishe shi mutumin kirki barade yana cikin waɗanda suke taimakon wannan da'awar barade shine mana hanya ya bamu makarantar nan ta markazus sunna tsohon maternity ko asibiti anan anan gosho dai Allah ya ce malam gashi nan aje a ta karantar da addinin musulunci yana son addini yana son da'awa duk shekara sai mun gaisa da shi har cikin ɗakinsa nake shiga ya ce malam zo ka zauna Allah maka albarka a shebara da Allah ya ɗauki ransa Allah ya masa afuwa maji daɗin akko muna yin taziya gare ku gaba ɗayanku da mai girma mai martaba sarkin akko Allah Ubangiji tabaraka ta'ala ya ba shi haƙuri ya ba da dangana Alhaji Ibrahim Bello babba Ibrahim Eskimo kenan shi ma babba ibrahim kun san shi anguwar jalige shi ma kwanan nan mota ta buge shi bawan allah bai san hawa bai san sauka ba yana tsaye kawai wani ya rara ko mota wai daga kaduna wai ya ɗebo yan biki za su je yola yana gudu ya saki mota taya ta fashe ta yi kansa babba ibrahim kam haka ta hada shi da bishiya sai da ta kashe shi ya kakkashe mutane mutumin nan sai gawan bafa Ibrahim aka kawo mutumin kirki Allah masa albarka Allah ba da haƙuri ga ɗansa nan Muhammad Kabir alarama ban alarama tare muke sallah nan masallaci kuma yana taimaka mana a daura da sauran abubuwa da ake na karantuka yaro mai albarka yaro mai ƙur'ani Allah ubangiji ya bada haƙuri da haka muna ta'aziyya wa zuri'ar gidan jalige gaba ɗaya Allah ɗayar baban wanka ubanmu ne wannan tun muna yara ƙanana duk shekara shi ma sai na gaishe shi ba raiwar haka na gama karatun mata na je zan gaishe shi ya ɗauke ni ya shigar da ni har cikin ɗakin matansa da yake matansa sun san ni tun ina ƙarami yaro ƙarami tun suna unguwar akwai wallahi har cikin falon matansa muka zauna da shi gashi ina kallonsa insha Allah ya masa rasuwa muna ta'aziyya wa mutanen tashar magarya da zuri'ar baban wanka gaba daya malam awalu au unguwar sarkin noma shi ma Allah ya masa rasuwa malam Musa Bororo unguwar kwata shi ma ya rasu Allah ji kansa baballi ya sarkin Hausawa unguwar Karofi shi ma Allah ji kansa Alhaji Adamu Baba Audi ciyaman Fitiyanul Islam kenan a unguwar tashar magarya shi ma ya rasu Alhaji Bello Lamba dagacin Lamba shi ma ya rasu bawan Allah Alhaji Audu Mahauci a unguwar mega quarters shi ma ya rasu Allah ji kansa malam Ahmadu mai gishiri unguwar zamiya shi ma ya rasu babba cadi shi ma ya rasu a tashan magariya ya rasu Allah ji kansa DO shi ma nan ya rasu kusa da masallaci Allah ubangiji ya ji kan mai girma DO Allah masa rahama Allah gafarta masa muna ta'aziya wa iyalansa malam Abdullahi Bombi senior masinja akwa local government kenan bayan sakatariya yake shi ma ya mutu Allah ji kansa malam baba ya kolo shi ma a bayan gidan sarki yake ya rasu alhaji audu direban pdp a jauro musa shi ma Allah ya masa rasuwa malam baffa shu a jauro musa shi ma ya rasu malam garba orbi custom kenan shi ma shekaran jiya Allah ya masa rasuwa baffa umaru baffa umaru a gidan baba anke baffa umaru shi ma bara na je na gaishe shi har gida na same shi da cijo bawan Allah shi ma Allah ya ɗauki ransa Allah ji kansa Allah ji kan baba anke Allah ji kansu babba Husaini Allah ya Husaini babba kenan duka Allah ya musu rahama gaba ɗaya wannan gida mai albarka akwai yawuro unguwar akwai can kusa da firamare yawuro mai garago tsohuwa ita wannan yawuro kawar mahaifiyata ce in gaya muku wani abu amma kakwai dariya da muna yara muna gara taya da zarar yawuru ta fara soya karago to muna gindin murfunta te ta ba mu karago mu cinye mu dawo ta ce an kan ni a harata na mu sake dawo wallahi nake ga mu mace mai kyauta ko ta soya karago nan ko bata soya ba sai ta ba mu yawuru mai karago muke cewa kawa ce ga mahaifiyar mu to kullun shekara in nazo sai na je har ɗakin ta har gadon ta na zauna ta ganna ta yi kuka ta yi kuka ce ayya abdu am ayya abdullahi am Allah jikan inna ladi am inna ladi kam soyiti Allah ce mu Allah sai ta tuno mini irin abubuwan da suke da mahaifiyata bare da naje na ganta tana ciwo ta kalle ni tana kan gado ta ce malam anya za ka dawo ka same ni baɗi kuwa na ce ya wuri zan dawo in same ki sai ga shi ya wuri Allah ya mata rasuwa ga ɗanta Ibrahim Sitas Ibrahim mai kaji shi ma ya rasu shi ma muna yara shi kuma in gaya muku wani abu ku yi haƙuri in tuno da ku dai saboda wasu suna cewa ni ba ɗan garin nan ba ne ni ɗan garin nan ne cikakke in na wa'azi mai zafi sai a kai ai baƙo ne wallahi ni ba baƙo ba ne a nan garin ɗan asali ne wallahi ɗan asali ne ina yaro ibrahim sitas ɗin nan shi yake ɗauka na a wuyansa a wuya sai ɗora ni a wuya ya ta yawo da ni ina so a ɗora a ɗora ni a wuya ina dariya ina ganin mutane sai ga shi Ibrahim Sitas barama ya zo nan yana gaishe yace ka tuna ni na ce a yace ni ne fa nake goya ka ko in nayi kuka a gida sai ya dora ni a keke ya zagaye unguwar akwai da ni sai zo ya ajiye ni sai na shiru kai ni fa ni ma lokacin ina yaro nayi abubuwa fa Allahu akbar Allah ya mana afuwa to shi ma ya rasu uwar ta rasu shi ma ya rasu gidan ba kowa hajiya uwani kan bariki Allah jikan hajiya uwani barewar haka tana nan baba Ahmed Tugga Tambe shi ma Allah ya masa rasuwa malam Garba unguwan Waja shi ma ya rasu to akwai wasu dattawa mata ina jiran yan hizba su ma su kawo mana su cikin ɗaliban mu da wanda suke sauraron mu duk Allah ya musu rasuwa sun rasu akwai wanda bara ta zo nan ta gaishe ni anan mun gaisa da ita nan kullum aka yi karatu ta gaishe ni tana kabari Allah ya sani an yi mutuwa a garin nan gaskiya an yi mutuwa bana an yi mutuwa da yawa Allah ubangiji ya yafe musu wannan duk manya ne ban ma gaya muku ƙananan yara ba da 'yan mata duka Allah ya yafe musu na yi wannan taziya ne saboda dukkan ku ‘ya'yansu ne da jikoki ai dukkan mu dangi ne gaba ɗaya da ‘yan uwan juna ne da haka ina isar da wannan taziya gaba ɗaya Allah ya ba mu haƙuri Allah ya ji kan waɗannan bayin Allah Allah sa ‘yan aljanna ne Allah musu rahama ya Allah mu ma abin da ya saura mana Allah Allah Allah Allah ka ba mu nisan kwana ka ba mu lafiya ka ba mu rayuwa mai inganci ubangiji Allah ka sa mu kyakkyawan mutuwa waɗannan da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka haskaka kabarin su Allah ka yalwata kabarin su Allah ka samu a gidan aljanna Allah ka hada mu a gidan aljanna Allah ka hada mu a gidan rahama Allah ka samu gaba da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh